أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a yau litinin hudu ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. Miladiya na annabi Isa alaihi salamu muna ashirin da bakwai ga watan Efir dubu biyu da ashirin. Za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan wata mai albarka. A jiya mun fassara aya na ɗari biyu da tamanin da hudu daga suratul baqara lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Ubangijin nan da ya kawo muku dokokinsa da hukunce-hukuncensa tun daga kan hukunci na wasiya hukunci na infafi hukunci na aure hukunci na ila'i hukunci na shika da mabambantan hukunce-hukuncen da Allah ya kawo da al'aƙafi na kisosi wadda Allah ya kawo mana kisoshin annabi Dawudu alaihi salam kisoshin annabi Musa da kuma bayanin da Allah Ubangiji ya cika suratul baƙara da shi na hukuncin bashi. wanda Allah Ubangiji ya ce lallai a ji tsoron Allah a kiyaye haƙƙin juna dangane da abin da ya shafi bashi ɗin a ƙarshe kuma Allah ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah to Allah ya ce wannan Ubangijin da ya ba ku waɗannan dokoki ɗin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duk na Allah ne don haka duk hukuncin da ya ga dama ya zantar ba za a tambaye shi kaka ba wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kun bayyana abin da ke cikin ranku ko kun boye na hukunce hukuncen da aka kawo musamman shi hukuncin riba din da kuma abin da ya shafi bashi din to in ma ka boye wani abu kana ganin ba a bayyane shi ba babu wanda ya sani to yuhasibukum bihi Allah Allah Ubangiji zai yi maka hisabi da wannan abu da ka aikata, fa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah Ubangiji wato ya gafarta ma wanda ya ga dama, sannan kuma ya azabtar da wanda ya ga dama. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah Ubangiji mai iko ne akan komai da komai. A yau za mu tashi a aya na ɗari biyu da tamanin da biyar. Allah rahman bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير a ayan da ta gabata Allah Ubangiji ya faɗa cewa duk wanda ya ɓoye wani abu a cikin ransa ko ya bayyana wato Allah Ubangiji ya san abin da ya ɓoye a cikin ransa wanda hakan ya yi tsanani masa habban manzon Allah sahabban manzon Allah sun zo gun manzon Allah suna damuwa to ya rasulullahi duk abin da muka ɓoye a ranmu gashi mu ajizai ne yaya za a yi ba mu bayyana shi ba kuma Allah ya mana hisabi akan haka shi yasa wasu malamai suka ce wannan aya din an shafe hukuncinta da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wasu kuma suka ce to ai ita din ba wai hukunci take dauke da shi na wato shari'a ba ballantana in an shafe ta an canja ta da wani to malamai dai sun yi bayanai dangane da wato tabbatan kasancewan ayan wato mansuha ce ko kuma ba mansuha bace ko muhkama ce amma ya tabbata cikin hadisai daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wadda kamar misali hadisin da bukhari ya fitar da hadisin imam muslim ma ya rawaita hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin hadisin abdullahi ibn abbas يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل za a kusato da mumini ranar alkiyama da ubangijinsa hatta ya da'a alaihi kanafahu har uban har ya tsaya a gaban ubangiji Allah ubangiji ya dube shi fa yuqarriruhu bi dhunubihi Allah ya tabbatar masa da zunubansa ba kai ne ka aikata kaza ba hal ta'rifu kaza hal ta'rifu kaza shin ka san kaza shin ka san kaza fa yaqulu ay rabbi a'lam mu'mini sai ce ya ubangiji na sani sai ubangiji ya ce fa inni qad tasartuha alayka fid dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm ni din nan na suturta maka waɗannan laifukan naka a duniya sannan kuma a yau zan gafarta maka waɗannan laifukan naka yau al-kiyama shi yasa aka ce da ubangiji yace fa yaghfiru liman yasha'u duk mumini wanda ya kulla wani abu a ransa bai aikata ba to Allah ubangiji zai gafarta masa sabila da abinda sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya roka ma waɗannan al'umma cewa Allah ubangiji ya sassauta musu kar ya rike su da abin da ya rike al'umman da suka gabata kar ya rike su da abin da suka manta kar ya rike su da abin da suka yi kuskure wanda duk Allah ubangiji yace ya bashi a lailatul mi'raj to da ubangiji yace fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha Allah ubangiji zai gafarta wa mumini wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha sai ya azabtar da wanda shi ba mumini ne ba da munafikai wanda suka boye kafirci a zuciyarsu suka bayyana imani a zahirinsu wanda Allah ubangiji yace wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيهة عليهم هم الأدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفقون to Allah Ubangiji tunda ya kawo shai wato ya kawo bayanin shaida a cikin wastashidu shahidai to ga Ubangiji kuma da kansa yana cika wato shaida ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yana tabbatar da cewa wannan imani da ake ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ko kuma ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn da makamantan waɗannan ayoyi din da suke kiran mu'minai akan su tsaya akan gaskiya su tsaya akan hukunce hukuncen Allah to ga ubangiji yana shaidawa sayyidina rasulullah kuma yana shaidawa mu'minai آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آه الرسول النبي محمد يا إيماني da abin da aka saukar masa min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna haka su ma mu'minai sun yi imani aka ce lokacin da aka saukar da ayan da muka karanta ta a baya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله sahabbai sun zo gaban annabi suka gurfana suka ce ya rasulullah ga irin abin da ubangiji ya faɗa mu kuma gajiyayyu ne sai manzon Allah ya ce to shin za ku saba kenan da ku ce sami'ina wa asaina kaman yanda kafirai suka faɗi sami'ina wa asaina daga cikin ahlul kitabi wadda Allah ya faɗa mana qalu sami'ina wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ajl bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin manzo Allah ce to kuma za ku ce sami'ina wa asaina sai suka ce a'a ya rasulullah sami'ina wa ata'na sami'ina wa ata'na sai Allah ya tabbatar da imanin su yace amana rasulu annabi Muhammadu yayi imani ar-rasulu manzo a larabci idan aka ce ar-rasulu ana nufin dan aike akwai bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasulu kamar yadda a cikin alkur'ani zaka ga da akwai annabawa da akwai mursalai annabawa daki daki ne matsayi matsayi ne Allah ubangiji yana faɗa mana wa laqad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'din hakika mun fifita shakin wasu annabawa akan wasu annabawa manzanni ma Allah ubangiji yace tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin waɗannan manzanni mun fifita wasu akan wasu ar-rusulu jam'i ne na ar-rasulu to shi annabiyu Allah na masa wahayi amma Allah bai umurce shi ya isar da wahayin zuwa ga mutane ba tsakaninsa da ubangiji ne umurce umurcen da zai karba shi kuma ar-rasulu shine wanda Allah ya masa wahayi kuma ya umurce shi ya isar da abin da ya masa wahayi zuwa ga mutane akan shari'a da dokokin da Allah ubangiji ya saukar mashi wannan manzo din to shine Allah yake faɗa mana amma sayyidina rasulullahi shine sayyidul mursalina sayyidul anbiya annabawa gaba ɗayan su suna da jagora to annabi Muhammadu shine jagoran jagoran su mursalai ma dukkan su suna da jagora shi yasa Allah yake wa rafa'a ba'dahum darajatin su mursalan mun ɗaukaka darajar wasu ba'dahum a wajen ana nufin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ba'dahum din mun daga darajar wasu ma'ana sayyidina rasulullah an daga darajar sa kan annabawa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi annabi muhammad yayi imani da abinda aka saukar masa na daga alqur'ani min rabbih daga ubangijinsa wal mu'minuna haka mu'minan da suke tare da manzon Allah dukkan su sun yi imani da abinda aka saukar wa manzon Allah na dokoki كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله dukkan su gaba daya sun yi imani da Allah wanda imani da Allah shine farkon rukuni na imani rukunan imani guda shida ne wanda anan an ambaci guda biyar daga cikin su al-imanu billahi al-imanu bir rusuli al-imanu bil malaika al-imanu bil kutubil munazzala to akwai kuma al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa to kullun amana billahi shi imani da Allah shine farkon abin da ake neman mutun yayi shi yasa yana cikin bangare na al-usul al-usul shine abin da ya shafi tushe na aqida wanda idan mutum ya samu wannan to ya samu mai gaba daya ya shigo cikin da'irar musulunci duk wani abin da zai kassaba shi na samun daukaka cikin musulunci da samun makamin kusanci cikin waliyan Allah to bayan ya biyo bangaren al'usulu ne ma'ana shine bangare na al'imani shine wa abinda Jibrilu alaihi salam ya tambayi manzon Allah yace akhbirni anil imani ka bani labari dangane da imani manzon Allah yace masa an tu'mina billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi khulwihi wa murrihi to wannan imani din shine ubangiji yake faɗi kullun amana billahi dukkan su sun yi imani da Allah ai dama a baya Allah ubangiji ya ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum to dama tun a baya Allah ya ce qulu amanna ku ce kun yi imani wannan yake nuna cewa a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya cika sakon ubangiji kuma duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba ko ya yi imani da annabi Isa ko ya yi imani da annabi Musa ko ma da waye imani to imaninsa bai isar masa ba tun daga manzon Allah yana ce la nufarriqu baina ahadin minhum shi yasa a mu mun gaskata annabi Isa mun yadda da annabtarsa amma su kuma ƴan uwan mu Kirista ba su gaskata annabi Muhammad annabi mu annabi Muhammadu ba kuma annabi mu annabi Muhammadu shi ya faɗa mana annabi Isa da darajarsa ya faɗa mana ma annabi Isa shi ruhi ne daga Allah kuma annabi Isa bawa ne na Allah wadda Allah ya bashi daraja Allah ya bashi mu'jizozi masu girma wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin duk annabi Muhammadu ne ya faɗa mana to ai kuwa da a ce mun ja da annabin waɗanda suke ƙaryata annabin mu ma mun ƙaryata annabin su to da mu ma mun yi daidai da su a cikin kafirci law jahadna juhudakum lasawaina inji imam al-bukhari awalil haqqi bid-dalal istiwa da mun ƙaryata annabin ku kaman yanda ku kuka ƙaryata namu ba ku yarda da shi ba lasawaina da mun daidaita to amma kuma ga ga Allah ubangiji yana ce kullun amana billahi kowa cikin sahabban manzon Allah mu'minan nan sun yi imani da Allah وملائكته ده ملائكون الله وكتبه ده لتتفن ده الله يسوكر التوراة ده إنجيلا ده زبورة ده صحف إبراهيم دكا في إيمان ده شيء ورسله ده كما من زني ده باكي ده ينسو سودري أكو ده قوم شاء أكو لا نفرق بين أحد منهم a sahabban manzon Allah suna cewa ba za mu raba ɗaya daga cikin manzanni ba ba za mu raba ɗaya daga cikin manzanni ba wa qalu sami'na wa ata'na kuma ga sahabban nan suna fadin sami'na wa ata'na mun ji mun ji ba su ce sami'na wa ata'na ba gufranaka rabbana wa ilaykal masir suna cewa gufranaka rabbana ya ubangijin mu ka gafarta mana zunuban mu da kurakuran mu wanda ya buya da wanda ya bayyana cikin wanda kace in mun bayyana in mun boye ma ka sani to gufranaka rabbana ya ubangijin mu ka gafarta mana wa ilaikal masir duk abin da muka yi muka gama cikin rayuwar duniya to ƙarshen makoman mu zai koma ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a an yi ittifaki akan cewa kaman yanda aka rawaita daga al-Hasan Hasan al-Basri kenan da Mujahid wannan aya an saukar da ita ne a Mi'raj wato a cikin ayoyin da Jibrilu ya zo da su ga Sayyidina Rasulullah ba wani ayan da a sama Sayyidina Rasulullah ya karɓo ayan daga gun Ubangiji idan ba wannan aya ba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun ma'ana Sayyidina Rasulullah a gurin wato a gun Allah a daren Mi'raji ya karbi wannan aya din kamar yadda yake a faɗin Hassanul Basri da Al-Mujahidu da Ad-Dhahhaku da makamantansu to wasu kuma sun ce to ai ayan wato wato wato suran a Madina ne aka saukar da ita shi kuma mi'rajin manzon Allah a Makka ne aka yi sai aka ce to an yi hakan wato sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa dama sun ce wato idan aka ce sura makkiya ce zai iya zamowa a cikinta akwai ɗaiɗaikun ayoyi da a madina aka saukar da su kamar yadda idan an ce sura madaniya ce to zai iya zamowa akwai ɗaiɗaikun ayoyi wanda a makka aka saukar da su to sai suka ce duk waɗannan abubuwa da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya karbo na bonanza da jin kai da rahama da gafarar zunubi wadda da yawa ya faɗa mana cikin maganganunsa to ya samu wannan banin zane a daren miraji suka ce to wannan aya ma a daren miraji din aka saukar da ita sun ce yana daga cikin sababin saukan wannan aya kamar yadda na faɗa mana wani bangare akan haka a baya wannan aya na lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah aka ce da ke su ayoyin alqur'ani kaman sarka ne suna rataye da juna suna jere ne kaman an jera wato block an daura idan aka zare kwaya daya to gaba ɗaya sauran da su rikice to haka alqur'ani yake alqur'ani a jere yake a saƙe yake wato Allah ne ya kyautata shi ta yadda ba za ka taɓa ganin la ya ce yin batilu min bayni ya jayi wa lamin khalfihi tanzilu min hakimin hamid ba wani abin da zai shigo cikin sa na ƙarya ko na yasa akwai wani littafin al-imam suyuti wanda ya shi akan tanasub na aswarul qur'an ayoyin al-qur'an yadda suke da tanasub yadda suke jiri yadda suke da alaka yadda kowace aya take fassara ayan gaban ta kuma take abbara abin da ya zo a baya to wannan aya na lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshen ayan kamar yadda ya zo cikin sababun nuzul lokacin da aka saukarwa annabi da wannan aya ishtadda zalika ala ashabi rasulillah hakan yayi tsanani masahabbai fa ataw rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thumma baraku ala rakab sai suka zo wajen manzon Allah suka gurfana akan ala rukabi akan gwiwoyin su fa qalu suka ce ayya rasulullah ya manzon Allah kullifna min al-a'mali ma la nudiq an daura mana ayyukan da ba za mu iya ba as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa wa kad anzala Allahu alayka hadhihi al-aya kuma gashi Allah ya saukar maka da in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah wala nudiquha qala rasulullah sallallahu alaihi Allah ya ce musu aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini kuna son ku faɗi irin abin da yahudu da nasara suka faɗi min qablikum gabaninku suka ce sami'na wa asaina بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير من ذن الله سيتي مسو كركو سي سمعنا وأسينا أقولوا كسي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كسي منجي منبي الله منتوبة كما مقوما ينا غريك يا الله فقالوا سكتي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سيسكا حقيقة من يندى النبي يتي سفدي فلما اقترع فلما اقترع القوم lokacin da mutane kowa ya ce gufranaka rabbana wa ilaykal masir gufranaka rabbana sai ga jibrilu alaihi salam da wannan aya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun Allah yana tabbatar da shaidansa akan imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da tawagan mu'minai Allah ya ce gufranaka rabbana wa ilaykal masir Allah Ubangiji ka gafarta mana kuma makoma yana gurin ka la yukallifu Allah nafsa
la yukallifu Allah nafsa illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma ihtasabat ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun koka akan wato nauyin wannan fadin ubangiji na in tubdu ma fi anfusikum aw tukuhu yuhasibukum bihi Allah Allah sai yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ku sani Allah Ubangiji baya ɗaura marai wani nauyi illa wus'aha sai abin da ran za ta iya Allah Ubangiji cikin rahaman da ya saukar ma wannan al'umma bai ɗaura mata wani abun da ba za ta iya ba ya sauƙaƙe mata komai idan ba mu manta ba cikin ruwayar ingantaccen hadisi salloli guda hamsin aka fardanta amma aka yi ta sauƙaƙe su aka yi ta sauƙaƙe su har aka dawo da su salloli biyar kuma Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo yayi salloli biyar din nan za a rubanya masa a bashi ladan yayi salloli goma ne sabila da rahaman da ubangiji ya saka cikin wannan al'umma din a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ubangiji baya daura marai wani abu abinda ba za ta iya ba shi yasa baka da wani uzurin da zaka fada ma ubangiji tunda ubangiji je ne mika aikata abinda ba za ka iya ba duk abinda ba za ka iya ba Allah ubangiji ya dauke maka shi ala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat kowace rai abinda ta aikata na kirki nata ne kuma za ta same shi za a saka mata da abinda ta aikata haka wa alaiha maktasabat abinda ta aikata mummuna za a saka mata da abinda ta aikata rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana a sabban manzon Allah suna ce ubangijin mu kada ka rike mu in nasina idan muka yi mantuwa aw akhtana a ko kuma muka yi kuskure idan muka manci abu ko muka yi kuskure Allah kar ka rike mu da laifin haka ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا أبنججم لا تحمل علينا إسرا kada ka ɗauka kar ka ɗaura mana wani nauyi wadda ba za mu wato ba za mu la tahmil alaina isran kar ka ɗaura mana wani wahala kama hamaltahu ala allazina min qablina wato la tahmil alaina isran kar ka kar ka rike mu ko kar ka ɗaura mana wani nauyi na wahala kamar yadda ka daura ma wanda suka gabace mu tunda idan muka bibiya zamu samu kamar yadda yake cikin ingantattun hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka gabata ko najasa ne ya taba jikin mutum to ba ruwa zai sa ya wanke ba zai bayan ya sa ruwa zai yi ta goge wajen yayi ta burje wajen sai wajen yayi jini amma aka sauƙaƙa ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam duk wannan albarka da wannan rahama da wannan wato sassauci da Allah ya saka cikin wannan addini manzon Allah yana ce addinu yasirun wannan addini ne sauki ne walam yashdi dina illa an galabahu ba wanda zai tsananta wannan addini sai wato wannan addini ya rinjaye shi to wannan addini da Allah ubangiji ya saukar da shi da sauki kuma yana fadi a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fadi rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bi Allah karka daukar ka rike mu da abin da ba za mu iya ba wa'fu anna Allah ka gafarta mana kai mana afwa wa'fu anna wa'fu anna Allah ka mana afwa waghfir lana Allah ka mana gafara warhamna Allah ka jikan mu anta maulina ya Allah ubangiji kai ne majibancin al'amarinmu fansurna alal qaumil kafirina Allah ka taimake mu akan mutanen da suka kafirce maka suka kafirce ma wato ayoyinka suka kafirce wa dokokinka haka ce a waɗannan addu'o'i na rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana wala ربنا ولا تحمل لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا هزوا فشاءتك في النار رسول الله يا ايها الدعاء ني لوكacin da yayin irazi yana roka ma al'ummansa idan ya roka sai jibril ya ce an baka in ya roka sai jibril ya ce an baka aka ce lokacin da jibril ya ketare da sayyidina rasulullah ko fa sayyidina rasulullah ya ketare sidratul muntaha bayan jibril yayi masa rakiya jibrilu sai yake manzon Allah ka gaishe da Allah manzo Allah ya ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy Allah sai ya sallama wa manzon Allah annabi sai yayi kwadayin waɗannan mu'minai da suka bashi gaskiya suka yadda da shi suka taimake shi suka goya masa baya sai yayi kwadayin su ma sallaman su ya isa sai annabi ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina a dukkanin mutanen sama da ƙasa sai suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to shine a dukkanin addu'o'i annabi yayi ta roƙa ma al'ummarsa wanda har aka ce an kawo wa manzon Allah ƙwarya na na nono an kawo masa ƙwarya na giya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce manzon Allah ya sha nono din bai shanye gaba ɗaya ba wadda dai dukkanin abubuwan da manzon Allah ke yi yana yi ne a kullum domin wannan al'umman nasa su samu sassauci su samu wato rangwami shi yasa Allah ya ce wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli sabila da rahman da Allah ubangiji ya zuba cikin ka ya rasulullah ka zamo mai tsananin taushi da rangwame da soyayya ga wannan al'umma din da ka zamo mai kakkausan hali lan faddu min haulika da sun watse sun barka ba za su iya zama da kai ba al-imam al-bukhari yana cewa bushra lana ma'shar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami farin ciki ya tabbata gare mu ma'shar al-islam taron musulmi inna lana min al-inayati muna da wani kulawa na musamman da muka samu abun Allah wanda ba mai karewa bane lokacin da Allah ya kira annabin mu Muhammadu yake shine akramur rusuli mafi girman manzanni kunna akramal umami mu ma muka zama mu ne mafi mafi girman al'umma inna rasulullahi mai tsananin kauna ne da soyayya ga al'ummarsa wannan dalili yasa annabi ya taroka mana waɗannan abubuwa واتو الله ربنا لا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا النبي ne yayi taroka mana ana ce an bashi an bashi an bashi an bashi sabila da shi na rasulullahi mai tsananin kauna ne mai tsananin tausayi ne ga al'ummarsa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sayyidatuna Aisha ta faɗi tace annabi yakan kabbara sallah da daddare sai in ji bai karanta fatiha ko tura ba sai inji yana ce ummati ummati ummati ummati a ruku'u a sujuda a tsayuwa har yayi sallama al'umman sa ke kira sabila da tsananin soyayyen da ke yi ma wannan al'umma din kazalika har manzon Allah ya bar duniya a ranan da yayi wafati sayyidina rasulullah kalman da ke bakin sa ummati ummati ummati ummati har aka zara ransa haka za idan jibril ya zo da wani rukhsa annabi sai yayi sai yayi tambaya akan al'ummar sa haka ce akwai lokacin da jibril ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah Allah ya maka sallama ya gaishe ka ya ce a faɗa maka duk abin da kake so ka roka ma al'umman ka za a ba ku sabila da kana son su so mai karfi in ka so ma ba mai talauci a cikin su manzon Allah ya ce abin da nake so shine ubangiji ba na son al'umma na su su samu kuɗi ne wato su shagala su bar ubangiji ni abinda ubangijin yace na roka musu to ya banne da su sai ranan alkiyama ranan alkiyama sai na roka musu abinda wato ubangiji ya ba mu kowane annabi tun daga duniya ya roka ma al'umman sa ni kuma to a banne da su sai ranan alkiyama amma a duniya idan yau sun koshi to gobe su jin yunwa in sun koshi su gode ma Allah idan sun ji yunwa su roki Allah ma bainal khawfi war raja'i haka za su zauna kenan shi yasa Hassan ibn Sabit yana yaban manzon Allah yake sami'na fi dhuha wala sawfa tuta fa sarra qulubana dhaka al-ata'u wa hasha ya rasulullahi tarda wa fina man yu'azzabu aw yusa'u mun ji cikin suratu dhuha wala sawfa tuta za a baka tunda lokacin da manzon Allah yake a bar shi da al'ummarsa sai ran kiyaman nan lokacin aka saukar masa da wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai baka gurgudan abin da zai yaddar maka na ceton al'ummanka to haka manzon Allah ya ta roka mana rangwami a gurin Allah ubangiji idan an tashi alkiyama ma haka annabi ya ce ni ne wadda kasa da ta fara kecewa na bayyana na fito naga ba kowa kowa yana kwanci a kasa sai na tambaya ina al'umma na yaya aka shirya ma al'umma na ya za a yi da al'umma na annabi ba zai samu sukuni ba sai dukkanin al'ummansa sun shiga aljanna ba wani wanda zai shiga aljanna a cikin al'umman manzon Allah wanda yana son annabi kuma ya shiga aljanna wallahi masoyin annabi ba zai shiga wuta wato masoyin annabi ba zai shiga wuta ba ba wani wanda ke son annabi wanda zai shiga wuta sai face dai Allah ya kai shi aljanna albazadi yana ce haramun alaihi an-nar qalbun ahabbahu رسول كريم ما عسى قط ربه أئد لأحوال القيامة حبه وهذبي فلي منه الملاذ وملجأ النبي ne wadda duk mai son sa duk mai son manzon Allah to an haranta shi ma wuta wuta bata isa ta ci naman sa ba annabi ya ce shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha ko ya ce a wani wajen kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa dan aljanna ne zan kai shi aljanna sai wanda yake sabai suka ce wa man ya'aba ya rasulullah waye kuma zai fi annabi yace man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya bi ni sau da kafa ya so ni to zai shiga aljanna wanda ya saba min yake ni kuma zai shiga wuta Allah ya tsare mu da shiga wuta to a la rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana a ya ubangiji kada ka rike mu idan muka kuskure ko ko muka yi mantuwa kuma wannan ya tabbata cikin hadisin Imam al-Bukhari manzon Allah yana cewa rufi'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa masukrihu alayhi wato an dauke ma al'umma na kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta musu suka yi ba cikin son rai ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah kada ka rike mu da abinda mu din nan ba za mu iya shi ba wa'fu anna Allah ka yafe mana واغفر لنا كمن عفوا واغفر لنا كغفرت منا وارحمنا كجكايم haka ce sahabbai sai suna ce amin amin amin amin amin anta maulana fansurna alal qawmil kafirin kai ne majibancin lamarin mu ka taimake mu akan wato mutanen da suka kafirce maka ya ubangiji ya tabbata cikin ruwayan al-imam muslim daga abi mas'ud al-ansari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة من ليلة كفتاه duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu na amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min wal mu'minun zuwa karshe to iya waɗannan abubuwan sun isar masa daga dukkanin sharri sun isar masa daga dukkanin wato abin da yake tsoro na sharrin mutum ko aljani imamu muslim ya fitar da hadisin cikin salatul musafirina ko kuma a cikin fadlu fatihatu kitabi duka ya fitar da hadisin a ciki haka kuma aka ce kamar yadda ya zo a ruwayan abdullahi ibn umar ya ce ya ji manzon Allah yana cewa anzalallahu alayya ayatayn min kunuzil janna Allah ya saukar min da aya guda biyu daga taskira daga taska na aljanna ya saukar min da aya guda biyu daga taska na aljanna khatama bihima suratul baqara ya cika suratul baqara da waɗannan ayoyi guda biyu katabahuma ar-rahman bi yadihi qabla an yakhluqa al-khalqa Allah ya rubuta waɗannan ayoyi da kudiransa tun kafin ya halicci halittu bi alfi amin da shekara dubu man qara'aha ba'da al-isha'i wanda ya karanta wannan ayoyi guda biyu bayan sallar isha marrataini sau biyu ajza'atahu min qiyamil layl sun isar masa daga tsayuwan dare inji manzon Allah wato wannan amanar rasul zuwa karshe daga tafsira ne na al-arshi kuma Allah ubangiji ya rubuta su ya tanada su tun kafin ya halicci sama da shekara dubu kuma Allah ya ce duk wanda ya karanta su ko bai yi qiyamul layl ba sun isar masa daga qiyamul layl sune amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minin akwai wato ruwayoyi da yawa wanda aka rawaita har akwai hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wanda manzon Allah yace inna Allah azza wa jalla kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard Allah ya rubuta wani littafi ya rubuta wani rubutu tun kafin ya halicci sammai da kasai bi alfai'ani da shekara dubu biyu fa anzala ma'ahu hadhihi ath-thalath ayat sai ya saukar da waɗannan ayoyi guda uku tare da su allati khatama bihinna al-baqarata wanda Allah ya cika suratul baqara da waɗannan ayoyi man qara'ahunna fi baytihi wanda ya karanta waɗannan ayoyi a gidansa lam yaqribi shaytanu baytahu salata layali shaytan ba zai yi hanyar gidansa ba ma tsawon kwana uku hanyar gidan ma shaytan ba zai biyo hanyar wannan gida din ba wannan ma duka wato ingantaccen hadisi ne wanda ke nuni falala ga waɗannan ayoyi akwai kuma hadisin da manzo Allah yake cewa wa'innan wannan amanar rasuli daga taskiran al'arshi ne su suke dauke da duk abin da ke cikin littattafan da aka saukar na at-taura da injila da da da da makamantansu haka akwai hadisin da Imam Zarimi ya fitar wadda yana cikin fadailul Qur'an cikin wato wato wato yana cikin fadailul Qur'an a cikin sunan Nadarimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce utitu hadhihi al-ayat an bani waɗannan ayoyi min akhiri suratul baqara daga ƙarshen suratul baqara min kandin daga taskani tahta al-arsh karkashin al-arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli ba ba wani annabi misalin waɗannan ayoyin ba gabani nan to ashe wato idan mutum yana cikin damuwa idan mutum yana neman ya kusanci Allah akwai abubuwa da yawa wanda ba sai ka daga hankalinka akai ba misali zaka ga hadisin Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu da ke cewa manzon Allah da yake cewa sahabbai sun cewa manzon Allah zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kuɗi sun tafi da lada yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi amma kuma abin da suke yi wanda mu bamu da shi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da dukiyoyinsu masu daraja manyan dukiyoyi manyan kuɗi manzon Allah ya ce awalaysa qad ja'ala lakumullahu ma tasaddaqun ashe kuma Allah bai ba ku abin da za ku yi sadaka ba inna likulli takbiratin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa haka manzon Allah ya tajero su yace kai wa fi but'i ahdikum sadaqa dayan ku ya kusanci matan shi ma sadaka ne sahabbai suka ce ya rasulullah ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu fiha ajr yanzu dayan mu zai biya bukatun sa na sha'awa kuma ya samu lada akan haka manzon Allah yace ya yato inda yayi zina ne law ja'alaha fil haram la kana alayhi wizru zalik da yayi laifi ne yayi zina da yana da laifin haka to tunda ya aikata abin da aka halatta masa to ai yana da ladan haka to ashe da akwai abubuwa masu girma wanda mukan tsallake su muje muna kamo wani abubuwan da wato ba su ne ba ga waɗannan ayoyi din nan wanda girman su da darajar su ya kai iyaka ga ga albaqiyatu salihatu wanda ya kamata ko da yaushe bai kamata a ce musulmi mumini ya yi sallah bai kiyaye irin waɗannan ba ga irin abin da sayyidina rasulullahi ya koyar da sayyidatuna safiya manzon Allah zai shige ya ganta tana kidanye da duwatsu tana tasbihi annabi har ya je ya dawo rana ya dago tana nan tana ta kirkidanye da duwatsun nan manzon Allah ya ce mata ashe ba zan miki ishara zuwa ga wasu kalmomin da in kin faɗe su ya fiye miki wannan kidanyen ba ya fiye miki duk abin da kika yi tun kafin tun lokacin da na fito na gankin nan sai ta ce menene ya rasulullah manzon Allah ya ce ki ce subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته wannan annabi Muhammadu ya koyar da ita yace ki faɗi irin wannan kalmomi din in kika faɗa ya ci ladan duk aikin da zaki yi watanni ma kina yi wannan kalmomin ya nade miki waɗannan ladaddaki din a dan haka to wasu har sukan ce wai annabi ya hana ta kidanyen ne kaman ya ga tana kidanye kaman irin yanda yanzu ake wato qadiya na shalhi ana ganin kidanyen laifi annabi bai hana ta lissafi ba kidanye da shalhi ba laifi bane wannan malamai malamai shalhi shi'ar ne na salihan bayi shi'ar ne na salihan bayi su wanda suke ta ihun sai an bar shalhin yadda suke intisabi zuwa ga gurin Saudiya idan an je babu irin talbin da ba a samu a guri din kuma talbi duk wanda ya musanta talbi ko ya karya ta talbi bakin jahili ne bakin jahili ne ya je yayin karatu ya kulla addinin musulunci bai san menene yadda ake fahimtar addinin musulunci ba tunda shi ya auna abun kawai da iya gwargwadon yanda wato wato kukumin iliminsa ilimin da bai ji ko ina ba da haka yake lissafawa amma ibnu taymiya yayi bayanin talbidu wa safa wa sala yayi magana mai kyau akan talbi kafin ka dauko ka zo ka kama ihu wa mutane ka je ka duba fatawa na malamai akan haka su kansu manya-manyan malaman jihadila na saudiya din wanda su suke ba da fatawa sun ba da fatawa akan ingancinsa ko ko halaccin yin amfani da shi to kai naka a ga manzon Allah yana nuni zuwa ga yadda za a yi za a za a za a za a yi wurdi da adadi yana ce yana yin salati yana yana yin istighfari dari yana yin istighfari saba'in wannan duka nuni ne zuwa ga kidani sidna Abu Hurairah yana da tarbi duk wanda ya duba tarjama na Abu Hurairah a cikin littattafan hadisi zai ga Abu Hurairah yana da talbin da yana jan wannan talbi din wanda ƴaƴansa ya kai dubu kuma abu hurairah sahabu manzon Allah ne ya kai a ɗauki aikinsa sabila da manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na hore ku da sunna nan da sunnan kalifofi na shiryayyu ko ko ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum sahabbai na kaman taurari ne duk wanda kuka koyi da shi kun shiryu to idan mutum ya tambaye ka me yasa kake jin tarbi ka ce kai koyi ne da sahabin annabi tunda annabi ya ce in kai koyi da shi ka shiryu balle ba akwai wato bayanai da yawa wanda malamai suka yi wanda ba abu ne wanda za a ja ba duk wanda kaga yana saka wannan zafin kai makansa to bai san addini bane kuma haka zai kare a cikin wannan lawali din idan bai mai da hankalinsa ba to da akwai irin waɗannan fada'il din da yawa ina ga mun karance suratul baqara gabaki daya زام شبه سورة آل إمران نعم
سورة آل إمران مدنية وآية مئتا آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم
ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم wannan sura suratu ali imran tana da tana dauke da ayoyi 200 kuma wannan sura an saukar da ita a Madina kamar yadda suratul baqara madaniyatun ne to ita ma suratu ali imran madaniya ce bil ittifaqi wadda aka ce ubangiji ma ya ambaci suratu ali imran ya ambace ta a cikin at-taura da suna tayyiba a cikin at-taura sunan ta tayyiba kaman yanda yake cikin wato ya tabbata cikin a cikin ruwayatu da aka kawo to wannan sura da ali imran idan muka duba farkonta da irin birinta za mu ga wato tana kama da suratul baqara kaga ya dace da abin da muka faɗi a baya ayoyi din suna da tanasub da tanasub matuka ta yadda wani aya baya jazza'a ga wani aya alif lam mim wannan mun fassara shi a suratul baqara wannan alifun da lamun da mimun suna cikin abin da suke ce musu kuramin baki ko kuma malaman tafsiri suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa duk da cewa malaman wato ulumul qur'an sun ce wani wani usulubi ne ubangiji yake amfani da shi domin jawo hankalin mushrikai wanda suke ce la tasma'u li hadha alquran wal gawfi la'allakum taqlimun kar ku ji qur'anin nan kar ku ji kar ku ji ku yi wargi ku yi wasa da shi in ba haka ba zai rinjaye ku sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare yana karatun alkur'ani to waɗannan kafirai irin su abu jahali da irin su utubatu da makamantansu sai su zo su rabo gidan man su rabo da daddare sai su zo suna jin karatun qur'ani suna ji sabila da suna jin abubuwan mamaki sai suna jin abubuwan mamaki shikenan idan asuba yayi su gagara bacci suna bibiyan qur'ani suna asuba yayi kawai sai su ga sun hada ah ka zo ne kai ma ka zo ne to kun gani ba kar mu yi abun kunya ma kanmu mu bar zuwa sabila da in aka san muna zuwa mun yi babban abun kunya mutumin da muke yakin sa kuma mu zo mu fage muna jin abun da yake kar mu sake zuwa haka da su zo washe gari ma su gagara hakuri su sake kullowa su zo suna kokarin su ji abubuwan da ke cikin alqur'ani na daɗi abubuwan da ke cikin alqur'ani na halawa wadda wato duk wanda wato ya ji alqur'ani ya san wannan alkur'ani wato daga gurin Allah ta'ala yake sabila da yadda aka kyautata ayoyinsa yadda abun ya fi ƙarfin ɗan adam shi yasa Allah ya ƙalubalanci wato fasahar larabawa da su zo da irin wato su zo da irin qur'ani suka gagara yace su zo da surori suka gagara yace su zo da aya sura ɗaya ma kadai suka gagara Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku taɓa iyawa ba قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا da aljan da mutum za su haɗu su taimaki junansu don su zo da irin Qur'ani wallahi ba za su iya ba malaman ulumul qur'ani suka ce wato uslubin waɗannan harufa na alif lam mim ko kuma ham ko kuma kaf haya da makamantansu duk da cewa idan an koma wajen malaman hisabi malaman lissafi sukan ba ma waɗannan haruffa wasu ma'anonin da he an buga lissafi ake hangen ma'anoni ɗin kowane bangare da abin da Allah yake ɗance su amma su malaman ulumul Qur'an sun ce wato Allah yana yi ne domin ya jawo hankalinsu ba su son su ji Qur'ani ina to sai su ji an ce alif lam mim sai su a'a to a larabci kuma menene kuma wannan harufan kuma alif lam mim ah to me zai ce me da a ce ke nan gaba shikenan sai a jefo wani magana sai maganin ya kama zuciyarsu wani uslubi ne da ubangiji yake amfani da shi wanda kuma shi ya san menene muradinsa da wannan duk da cewa wasu sukan ce alifun din nan ishara ne zuwa ga farkon sunan Allahu wanda shi ke bayar wa Jibrilu sako ya kawo wa manzon Allah lamun din nan ishara ne zuwa ga ƙarshen sunan Jibrilu shi kuma mimun din nan ishara ne zuwa ga farkon sunan Muhammadu ma'ana Allahu Jibrilu Muhammadu saƙon da ke zuwa daga Allah Jibrilu ya ɗauko ya kawo shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allahu la ilaha illahu Allah ubangiji ba wani abun bauta sai shi wannan ita ce wato wato kaliman da ba wani dukkanin tauhidi akan akan ta yake qul huwallahu ahad Allahu samad tana nuni zuwa ga ahadiyan ubangiji dayantan ubangiji fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi ba wani abun da ke kama da shi shike da kamala baya da waje baya ba da a ce masa yana ya hayyaza a waje a makani ba ba da a ce yana sama ba sama halittar sa ne ba za a ce yana ƙasa ba ƙasa halittar sa ne ba za ka sufanta shi da wani makani ba maujudun bila makan shi samamme ne ba waje duk da cewa akwai ibaran da sha'i'un jiddan ya watsu cikin mutane matuka Allah na ko ina Allah na ko ina amma a larabci ba wani wato a gurin malaman tauhidi ba wani lafazi ne wannan ma'anan Allah na ko ina Allahu fi kulli makan idan an daura shi akan larabci ma kuskure zai bayar sai dai sukan ce la yakhlu minhu makan waje baya wofanta ga barin Allah amma a ce fi fi ai zarafi ne to tunda an ce fi an an tabbatar da wajen kenan in an ce fi makan mawjudun bila makan sai dai ka ce la yakhlu minhu makan mawjudun bila makan saman ne ba waje amma kuma la yakhlu minhu makanun wa zaman da lokaci da zamani bai wofanta ga barin ubangiji ba sabila da ubangiji Allah ubangiji shine shine ya halicce su jalla an tamthili wa tashbih wa amma kan yastaqirru fihi li'annahu kana wala makan fil ardi lam yahawhi zaman kaman yadda al-qurtubi ya fadi cikin manzumar sa Allah la ilaha illa hu Allah kaman yadda a baya cikin mun yi bayanin da ya shafi wannan Allah suna ne na jalalan ubangiji suna ne alami ne na zati Allah yana da sunaye guda 99 da ke cewa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku roke shi da waɗannan sunaye din dukkan sunayen Allah guda 98 sifofi ne daga sifatul jalali sai sifatul jamal amma ita kuma wato sunan Allah na Allahu ismu zati ne alami ne na zati da jalala dukkanin waɗannan sunan sukan dawo su wato suna yake cikin da takwas ɗin sukan dawo ne su zamanto sifofi na sunan Allah Allahu shi yasa sufi shine wanda ya rataye da Allahu ya khallaka da sauran sunayen wato Allah na da sunaye tasa'in da tara to ana son sufin gaske ya rataye da Allahu litta'alluqi sauran sunaye 98 din kuma litta'alluqi ya wato wato litakhalluqi ya dabi'antu da waɗannan halaye din Allah kuma litta'alluqi ya rataye da Allah wato wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din komai da komai ya zamanto Allah ne a gaban sa wa idza azanta fatawakkal ala Allah kaman kuma yadda sayyidina rasulullahi ya koyar da Abdullah ibn Abbas اتق الله تجده تجاهك اتق الله اتق الله da makamantan irin waɗannan maganganu din Allah la ilaha illa hu Allah ubangiji babu abun bauta sai shi shine abin bauta al hayyul qayyum rayayye wanda rayuwarsa ba ta da farko rayayye da bai karbi rayuwa daga wajen wani mai rayuwa ba rayayyen da bai gaji rayuwa abun wani wanda ya rayu ba حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي لم يرث الحياة من حي ubangiji ne da bai gaji rayuwa a gurin kowa lokaci ya to a lokacin mu yayi insha Allah za mu tsaya a nan kara gobe idan Allah ya kai mu za mu daura akan ayar da muke abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya saka mu cikin ceton sayyidina Rasulullah maulan mu shehi Allah ya kara mishi lafiya ya kiyaye mana shi ya ja kwaninsa Allah ubangiji ya nuna masa yadda yake so cikin almajidansa da muridansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hakika wannan tafsiri da ake gudanarwa akwai gudumawa da himma da kwazo na ɗaya daga cikin manya-manyan garin nan wanda su ne suka ɗauki nauyin mafi yawan tafsiri ɗin balawunci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka ya biya masa bukatansa albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa yadda yake so da shi da yaransa wanda suke taimaka masa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أقل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين